نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى السلفة في العروض أليس كذلك؟ باب السلفة في العروض العروض ma'ana haja kaya kenan ba kudi zinariya azurfa ba kaya ko menene zai shiga tufafi kayan abin da komai suna iya shiga su ake cin fi auro da tijara kenan da kasuwa da supermarket da abubuwan da suke cikin sunansu auro da tijara kenan ko ma'ana ka bayar da kudi kafin lokacin abu ya kai abu kaza ka zo ka karba shi ya sha bamban da bashi saboda wannan shari'a ta halatta bashi kuma za ka ba mutum bashi kuma ka nemi ya ƙara ma wani abu ba a ciki an fahimta? eh qala haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id an al-qasim ibn muhammad annahu qala yace sami'tu abdullah ibn abbas wa rajulun yas'aluhu yace naji abdullah dan abbas alhalin ko wani mutum yana tambayansa an rajulin صلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها mutum ya ba da kuɗi in lokaci kai za a ba shi asaba'ib asaba'ib za mu karanta menene asaba'ib insha Allah ko ka ce rawani ko ka ce riga ciki ko riga ko zani ko menene malamai duk sun faɗa malikiya sun bayyana fa'ara da bai'aha qabla an yaqbidaha to sai so yana so ya sayar kafin ya karba tun bai karba ba yana so ya sayar faƙala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce tilkal warqu bil warqi wa kariha zalika sai ce ai azurfa da azurfa ke kudi ne da kudi kenan sai wa kariha zalika sai ya haramta haka kenan ko to a wannan asalin malikiya a cikin wannan maganar a malikiya su abinci ne sai an karba sai ka karba tukun ka sayar wannan ba abinci ba abinci bane ake magana ba to saboda ya saba ma asalin malikiya to sai dole imam malik ya samu wannan maganar mafita dole sai yasa ya samu shi tawili yasa zaka ji ya ce qala malikun wa zalika fi ma nara an fahimta ko ana son adalci a cikin ilimi wa zalika ai abin da ya sa dan abbas ya hana wannan a cikin abin da muke tsammani ko muke gani wallahu a'lam ya togace ko wallahu a'lam ko ko menene zai faru ya fita ko bai fita ba annaha yabi'u annahu yabi'uha min sahibi allazi ishtaraha minhu bi akthara min ath-thaman allazi bita'aha bihi yace muna ganin abin da yasa Abdullahi dan Abbas yake hana shine wanda ka sayi abin wajen shi shi kuma ka sayar kuma ka ci riba shi yasa Abdullahi dan Abbas ya hana akwai wannan magana a cikin abin da Abdullahi dan Abbas ya fada babu to amma tunda ya saba ma asalin Imam Malik to dole Imam Malik ya samu masa mafita sai ce abin da muke tsammani yasa Abdullahi dan Abbas ya hana da ya sayi abu ya ba shi kuɗi ya ce zai zo ya karbi saba'ib ɗin da lokaci ya kai sai zo shi ya sayar ma wanda ya saya a wajen shi kuma ya ci riba ai an hana wannan ko to imam imam malik sai da kona da maganan ya kai inda zai iya samun mafita an fahimta sannan sai ce walau annahu ba'aha min ghairi allazi sharaha minhu lam yakun bizalika ba'su wai da ce ya sayar ma ba wanda ya saya a wajensa ba babu laifi an fahimta to an dawo kan asalin mazhabin kenan qala malik to as-saba'ib din me as-saba'ib da suka ce as-saba'ib ikhtalafat al-malikiyya fi as-saba'ib malikiyya sun ƙari juna ilimi a cikin ma'anar as-saba'ib faru ya an ibn wahab yace an rawaito daga abdullah ibn wahab al-maliki أنها العمائم يفسر أيتي رون روني كنا رونا كنا وروي عن ابن بكير أنها المقانع أكا رويتوك بدأ ابن بكير شما بمالكيني أنها مقالة المقالة جو مق- أبن رف- رفعة وروي عن ابن وضاح أرويتكم هذا ابن وضاح المالكي وعزاه أبو عمر لمالك aka ce kuma an danganta maganar zuwa wurin malik ya ce ina manan sababi ya ce annaha ghala'il gala'il jam'u kenan na ko galila abin da ake mana shine rigan da za a saka a ɗora babban riga a kai yaman kasan yaman wa qala abu umar ibnu abdul barri numar yace wa qila shaqa'iqul kattani wa ghairihi wa qila al malahif aka ce mayafi an fahimta wa qala ahlul lugha malaman lugha suka ce منهم صاحب العين من يمال بلغة السب بكسر السين الثوب الرقيق تفا ميلوشي والسب على الإمامة والسب المرأة خمارها duk bai shige abin da aka fada ba ko rawani ko lullubin da kan mace ko tufa ce abin da ake nufi kenan ba shi da alaka da abinci imamu malik wajen imamu malik abinci ne kadai in ka saya ba za ka sayar ba sai ka ɗauka sai ka karba sa'an nan ka sayar da ya zo ya ci karo da wannan magana magana magana ta ci karo da asalin malikiya kuma gashi ibnu abbas ne yayi to kaga ba zai iya ja da ibnu abbas ba to dole a saman mas'alar mafita sai ce watakila abin da ya sa abdullahi dan abbas ya haramta wannan shine wanda ya sayar maka din shi ka sayar ma kuma ka kara mishi riba to akan haka ya halatta ai ba zai halatta ba to kaga imam maliki ya fita lafiya kenan yayi yayi belin kansa yayi ma kansa lauya kuma ya wanke kansa kenan an fahimta ba jayayya ake da manya ba ko قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من صلف في رقيق أو ماشية yadda al'amarin abin da yake an yi ittifaki a wajensu a cikin wanda ya ba da kuɗi don a bashi bawa ko dabbobi aw urudin ko arudar tijara haja fa'iza kana kullu shay'in min zalika mausufan wai duk waɗannan abubuwan da aka fada in suna da siffar da kike halatta ai salaf fasallafa fihi rajulu fasallafa fihi ila ajalin ya ba da salaf zuwa lokaci da za a karba fa hallal ajalu lokacin ya kai fa innal mushtariya la yabi'u shay'an min zalika wanda ya saya din nan ba shi da iko ya sayar da komai a cikin waɗannan min allazi ishtarahu minhu bi allazi sallafahu fihi ba shi da iko da zai sayar ma wanda ya saya a wajen shi kuma ya kara masa riba ba zai sayar masa ba qabla an yaqbida ma sallafahu fihi kafin ya karba وذلك abin da yasa aka ce haka annahu idza fa'alahu yace in yayi haka fa huwa riba an yi riba kenan sara al-mushtariya sai wanda ya sanya zamu in a atallazi ba'ahu dananira aw darahima fantafa biha ai wanda ya saya din da ka bashi salaf din ka bashi kuɗi yaje amfani da kuɗin wata ɗaya za ka karbi abincin ko kayan wata ɗaya za ka karbi kayan kuɗin yana hannun shi ko yana cin akantin shi in mai cin riba ne ana sa mashi riba in ba mai cin riba ba ne kuɗin na hannun shi yana kasuwanci ba yana ce ba yana yana yana amfani da kuɗin da ka bashi ba fantafa biha falamma halat alaihi sil'a da lokacin da za a bayar da abin ya kai walam yaqbidha al mushtari wanda ya saya din bai karba ba ba'aha min sahibiha bi aktsara mimma sallafahu fi fiha sai sayar ma wanda ya sayi a wajen shi in goma ne sayar mishi sha biyar fasara an radda ilaihi ma sallafahu wa zadahu min indihi an ga hikimar imam malik shi zama na ai ya mai da mishi abin da ya ba shi salaf din kenan sa'an nan kuma ya yi mishi kari an ci bashi da riba kenan ya ce riba kenan ko to anan abin da za a iya bayani a ciki shine kafin wannan halin ya zamo riba sai in ya zamo sharadi amma in mutum ya baka bashi dubu goma ka zo ka bashi dubu goma shiga dubu hamsin kyauta ya halatta ko bai halatta ba amma ka ce dubu goma zan baka bashin dubu goma amma da sharatin ka kara min naira ɗaya ya zamo me ya zama riba duk dukin cinikin ya lalace قال مالك أيمن duk ya ya lalace babu albarka a ciki in kuma babu albarka a ciki ba wanda zai taba jin daɗi ko ya zauna lafiya an fahimta abinda ka sani shine jin daɗi amma aka tambaye ka me jin daɗi kana neman kuɗi kana neman mulki kana so ka yi me ka ji daɗi to jin daɗi na da sharuɗai guda uku sai sun haɗu kuma babu wanda ya taba tayar duk jin daɗin duniya duk abin da kake jin yunwan shi kaji shi kana fara amfani da shi ƙaruwa yake ko raguwa yake yunwar da kake ji da ka samu tuwo kana ci shi kenan sai yunwar ta yi mai duk jin daɗin duniya fa ba shi da karko ba shi da karko fa ba za ka taba jin daɗin duniya a duniya ba sai ka tara abubuwa guda uku da lafiya da lokaci da kuɗi da lafiya da lokaci da kuɗi su kuma waɗannan guda uku suke hana jin daɗi ba za ka ji daɗi ba sai da su su kuma ke hana jin daɗi ga shi da kuruciyanka da lafiya ga ka da lokaci sai ka gama karatu shekara ashirin ba kuɗi ina za ka ji daɗi babu ko ka samu biyu ka rasa ɗaya ka zo kai karatu har ka samu aiki ka kama aiki ga lafiya ga kuɗi amma ba lokaci eh awa kullum sai ka je aiki in ba ka yi aikin ba kuma albashin ka ya zama haramu to ka zo ka samu ga kuɗin ka girma ba za ka iya yin aiki ba akwai lokaci kenan ko ga kuɗi ga lokaci ba me ba lafiya duk wani jin daɗi da kake so kai a duniya wallahi tallahi za ka ɓata lokacinka ne kana ɓata lokacinka ne Allah kafin ya halicce ka sai da ya halittar maka ina mana sai da halittar maka kafin Allah ya halicce ka sai da ya halittar maka sama sama ruwa kasa ka shuka shinkafa ka ci ya halittar maka duk abin da kake bukata to sai ka zo kuma abin da aka halicce ka don shi ka bautata ma Allah madawakin sarki sai ka zo ka manta da wannan isa ba za ka taba jin daɗin duniya ba duk wanda ya ce maka turawa ko waɗannan da suna jin daɗin duniya bai san me jin daɗin duniya Allah ya halicce ka ne don me don ka bautata masa to shi sa aka samu da'ira ta imani da'ira ta hankali duk turawa duniya da'ira ta cikin da'irar me suke hankali hankali kuma yana da iyaka hankali yana da iyaka don manzo Allah ya nuna mana yace shedan zai zo ya tambaye ka yace waye halicci kaza shi ka ce me eh waye halicci kaza waye halicci kaza karshe kuma sai ka ce me waye halicci Allah wannan magana akwai hankali a ciki wanda mustahil al-khaliq yasir makhluqan ba zai taba yiwa ba amma saboda kai hankali ka dogara ga shi kana to ya halicci Allah kai ka tambaya aka ce Allah ya halicci kaza ya halicci komai sai ka ce to shi ya halicce shi to sai manzon Allah manzon Allah ce in ka ja da hankali za ku shiga daji ku duka sai ka ce amantu billahi wahdahu wace da'ira za ta katse wannan fitinar imani amma hankali hankali yana da iyaka yadda kaga idanka ganinka na da iyaka haka hankalinka haka kunninka duk suna da iyaka ana fahimtar wa'annan abubuwa to shi yasa turawan duk Allah ya halice ka don ka bauta masa ne to a zuciyarka akwai wani wuri da har ka bar duniya baka da abin da zaka cika shi wannan abin sai bin Allah bin Allah kadai shine ba shi da iyaka ganawa da ubangiji bin Allah ambaton Allah shine zai cika wannan gurabin in baka da wannan har abada kana cikin jin yunwa kesa an taba samun mace a America mai kuɗi ce ubanta mai kuɗi ne mijinta mai kuɗi ne duniya ba abin da ta rasa kuma ta waye gari ba abin da take sha'awa ta bi yan daba a kashe mutum a shajin duk wani abu duniya nan baya burge ta ba ta sha'awar shi shi abu yan daba a je a kashe mutum a zubar da jini a sha jini shine abin da take sha'awa kenan saboda me akwai faraga a cikin zuciyar ba abin da ya toshe an yi tunanin har an gaji an yi binciken har an gaji wannan ɓangaren sai imani sallah da kar yana da ita azumi zakka haji kasuwanci kasuwanci kuma a koyi yanda aka ce maka kai eh ya zamana abubuwan da ke tafiya suna tafiya ne kan shari'a Allah fa ba yana tsoron ka bane yace ga yanda nake son kai kasuwanci ba a'a yana gyara maka ne ba yana tsoron ka bane in ka kauce hanyar da Allah ya ce kai in Allah bai ga dama ba za ka samu kudin in ka kauce hanya ka samu kudin Allah ya ga dama ba zai saukar da masifa sakan daya a ce gobara ta ce ki dukiya ba dai in ka ce ka kauce mu hanyar Allah mulki kake so sai Allah ya kyale ka sai ka samu mulki sai Allah ya jarrabe ka da wahalhalu har ka gama rayuwarka ba za ka gama wahala ba an fahimta yasa wannan imani ka riko da shi haka kakka yi wasa kakka yi wasa da shi shi ne jin daɗin rayuwanka abin mamaki shi ne su suka su ne turawa ba su ne boko ba kai ɗan boko ne ka koya ne ka iya ba su ne boko ba to kai kafi su jin daɗin boko ka koyi boko za ka yi magana za ka yi sana'a kasuwanci menene kuma kana da ajiya a zuciyarka mai imani kana tunanin wannan duniya ba ita ce karshe ba kana tunanin kaje lahira za ka shiga mai to su kuma bokon fa ba su da wannan tunanin shi sa da'iman suna cikin tashin hankali wannan tashin hankali faraga da ke cikin zuciyar aka rasa abin da zai cike shi din shi ne yake sa suna bara a turo a kakkashe mutane me ya kawo kere-kere me ya kawo kere-kere a kera kare dangi makamai kowa ya kera makamai don ya yi mai don ya kashe ɗan'uwansa me yasa abin da ke duniya ba zai duk abin da Allah ya halicce shi kafin Allah ya halicce shi da halittar masa kafin a halicce mu sai da aka halitta mana abin da muke bukata na abinci da ruwa da iska da komai da komai abin da ya fi muhimmanci shine iska sai Allah ya rike abin shi shi zai ba kowa iska ba a ba shugaban kasa ba ba a ba sanatoci ba ba a ba gwamnoni ba da aka ba su taskar kasar dukiyar kasar na hannunsu ya aka yi sun yi mai suka yi waka waka cika ta shi amma da iskan da ake sheka allah danka hannun shugaban kasa ko gwamnoni ko ministoci ko sai ayyaya sai su sai waɗanda suke so sai kowa ya mutu ba ga man fetur ba za a fito a ce akwai man fetur da zai ishi najeriya har zuwa yaushe sa'annan kuma a ce jirgin ruwa goma ya shigo da mai wadda irin ta ku zai ke eh eh tufka da warwara ne tufka da warwara ne ai mun gama da su kwata-kwata-kwata amma kuma za a ja sau jirage a yake su gawa wakil su za a yaka duk tufka garo duk abin da ba kan turban addini aka gina shi ba wallahi tallahi duk girman mutum yana magana kana kallon shi ne kamar wawa don babu hankali a cikin abin da yake yi babu hankali a cikin abin da yake amfani da tun da ya iya fahimtar cewa shi yana da dabarar da zai samu abin da yake so ba da yardan Allah ba da daga nan hankali ya zama rashin hankali kenan an fahimta to shi yasa sai a yi hankali wa'annan abubuwan da ake gani an fahimta suna da amfani suna da cutarwa a cikinsu ake batar da mutane yanzu za mutane jama'a sakkwato a cikin mene da mene ne an kai sun kai makura sun kai ba Allah shi ya ce wai ai ba Allah ina ma'anan magana ba Allah ina sunan ya fito ina sunan ya fito ai ba Allah ya aka yi lafazin ya zo kan harshenka eh kafirci kansa ya tabbatar da akwai Allah ina mana al-kufur al-ghita ka rufe me aka rufe abinda ke akwai shi ake rufewa abinda babu ya shi za a rufe shi shi yasa wannan maganganu ne na rashin hankali ai sun kai sun yi bincike ai menene babu Allah to wannan sunan duk yaren duniya duk yaren duniya akwai sunan Allah a ciki ko ba ya aka yi sunan ya zauna kuma tun da aka yi duniya har ana da kasa ba za ka taba jin wanda aka ce mishi sunan shi Allah ba hal ta'lamu lahu samiyya Allah ya hana wannan eh Allahu akbar shikenan to shi yasa cewa babu Allah din ƙarshen rashin hankali ke in ba rami me kawo rami ko eh wai ai mu binciken mu ya kai babu Allah to lafazin alif lam lam hakuri ba haka bane ba ina ya fito ina ya fito duk cikin yare akwai suna to shi sa yaudarar mutane ake yi ya za a magance wannan ba surutu da fada da tashin hankali ba ne abadan abu ne aka tsaro maka ka samu kanka a ciki ana wasan kwaikwayo yan mata na nuna kuruciyansu da kyansu da menene da menene wannan ka ji haushi mai murna ya ta dariya yana kallo ya za a magance wannan wannan abubuwa ne an yi su shekaru kusan sittin baya ana kawo su doris day da wane da wane ne su wane duk daga kasan turai ingila amerika mai tana kallo majalla ko jarida tana aika takarda za ta aiko ma hotunanta tsari ne aka yi mutane da ba su da kima su ne suke kasan amerika da kasan ingila da kasashen turawa farare na manta sunan akwai amma doris day wannan sunan bai tafi ba tun wancan lokacin suna yi mace ta fito da kyawun jikinta ta ɗau hoto tana rabawa shi ne aka yi a hankali aka zo aka shigo da shi da sunan wasan kwaikwayo da sunan wasan bal da sunan wake-wake ana shigowa da komai da komai ba tashin hankali ba wanda zai ma faɗa gyara maka abu aka yi kaga kyan shi kana kallo to ya za ka yi kai magani shi ne kai ma sai kowa ya jajirce ɗanka ko ‘yarka shi ta shiga tafizul Qur'an sai ta shiga kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza yanzu yanzu abin da ya samu kamar karke na wata matsala da muke gyarawa ‘yar boko ce likita ce ma matsaloli suka shiga mata kwakwalwa aka rasa na zo na ce ke bai karanta lahadari ba ne na ce mai awwalu ma yajibu alal mukallaf sai ta ce tasihu imani wala ya hillu lahu an yafala fi yace hatta ya alam duk ranar na dauko shi ta kai har karshe an haddace ala halari ke to in kai ma danka rigakafi allura na rigakafi da aqida duk inda yake ya zama injiniya ya zama menene likita ne ya zama menene wannan allura rigakafin yana ciki shi yasa dama su ma da suka zo wasu damu da manya ba wannan kabi da su zaka bata lokacinka suna da rigakafi suna da rigakafi shi suka bi suna gyara ma yara ƙanana waɗanda ba su da rigakafi shi suna sa musu guba suna sa musu guba yaro ya girma ba abin da ya sani shi kade-kade da raye-raye abin da yake gani kenan abin da yake yi kenan shi ya zauna masa a zuciyarsa shi ya sani yana da bai san abin da ba shi da kyau ba a daga matsayin kallon bal da wake-wake da wasanni da mene da mai suke da ɗaukaka a duniya duka a ba su kudi a sa kudi a yi mene da menene sai ka zo kana ɓata lokacinka kana faɗa da shi cewa dan me yake wannan dan me ba zai yi ba me zai me ka koya masa me ka koya masa ba abin da ya sani sai wannan shi ba abin da yake gani shine daidai sai wannan kai kuma ba abin da kake gani shine kuskure sai wannan ina za ku hadu kullun sai me kullum sai karo kai kana manual shi yana digital abin da ke gani shi ne wayewa kai kana cewa ba shi da kyau sai ce kai ma ba ka da kyau ga abin jin daɗi ka ce ba shi da kyau to ya za a bullo ma wannan abubuwa shi ne sai a dawo da makarantu alkur'ani duk abin da ka yi in aka karba a kano kowa zai ga makarantu ba ga makarantu ba har arniya ta kafa makaranta private tana karanta da mutane ta sa akwai tafizul qur'an babu saboda me saboda in ba ta saba ba za a shiga ba son alqur'anin take yi ai da ta karba amma tana son kuɗi ne amma ta san mutane ba zai ba za ta samu mutane ba sai ta sa wannan sai ta saka to sai ya saura ita ta saka sai saura aikin wa aikin wa eh aikin wa aikin wa me ake jin tsoro ne abu in ka bari kuskure gyarawa za a yi in ka bari da shi kenan aikin wa malamai ya saura aikin malamai duk wannan hayaniyar da ke gani wallahi kuskuren malamai ne eh an dauki ilimi mulki aka mai da shi mulki ba za a karanta da shi wanda ake so kuma ba wanda kake son kadai ke cikin rayuwar ba da wanda kake so da wanda baka so duk wanda ya kama kuɗi karba kake kai to me yasa sai wanda ka zaba ba haka bane ba shi kenan aka yi tafiya ana ta har aka zo abinda kake boyewa yanzu ba mai bukatar shi ga ilimi ya yaɗu an mai da ilimi mulki wajen malamai ne da wajen sarakuna sai ka yi bauta har ka bauta samun malam haka kuma wajen boko ilimi amana ilimi amana ne fa haka Allah ce latu bayyinun na holin nasu da har aka zai wajen yan boko kowa ya samu digiri ya samu masters ya samu phd ya samu professor yana ji da kanshi kamar tagutu ne duk wanda ya zo zai koya a wajen shi sai ya wahal da shi balle ma ka ce islamic studies arabic mai waɗanda za a koya a gyara addinin waɗanda ke rike da shi sai sun wahal da mutane har mutane na gudun wajen sai ga mutum ya iya bokon shi da isan shi rana ɗaya sai ga an mishi ritaya babu ɗan da zai ganshe jinjina mishi ko ya ganshe shi kowa ya ganshe ya kauce sai ya shiga damuwa ya manta wannan halin da ya samu kan shi ya shirya makansa fa shartun nihaya kuna da mantuwa da yawa ko shartun nihayati tashihul bidayati wa faqidu sharti bil mashruti la ya tunda kake karantarwa shekara 20 30 kowa ƴaƴan kowa suka zo shi ka wahal da su shi ka musu azaba baka san zalunci kake ba zalunci kake kuma Allah baya kyale zalunci sai ka zo wata rana shi kenan wani sun gama su ma sun kama aikin kai kuma ba a bukatar ilimin ka ba a bukatar aikin ka ma ai ma ritaya ka je kana fama a dauke ka kwantara ka ce ba za a dauke ka ba to sai duniya ta zama maka mai duhu ka manta abin da ka tara maka ga shekaru 20 30 baya da kuke wahal da ƴaƴan mutane wanda yazo zai karatu a wahal da shi wanda zai zo kaza kaza ya ta zo ta zauna tana kuka da hawaye sciences take ta je suka ce ana wulakantar da mutane suka zo islamic studies wallahi aka ki daukanta zo malam da Allah kaza kaza kaza muka yi magana aka ta zauna tana kuka da hawaye mana dole ke kai su can din nan fa eh in suka samu addini musulunci islamic studies to islamic studies kuma ko ka haddace alqur'ani ko kai ne alarama ilam ba za a ɗauke ka ba sai ka iya boko sai ka iya boko in kuma ka iya boko ko ba ka san bihi ba za a ɗauke ka kana da result ba shi kenan ba to shi yasa al'amari sai rikice ma kowa ba wanda ya san ina aka dusa ya za a yi a gyara waɗannan al'amurra sai ka iya abin da za ka yi hakka gama ba shekara talatin ne da biyar ba to kai ma sai a ce a yi ma ritaya ka gama duk wanda ka sani mai irin wannan ba shi da lokacin da yake samun tashin hankali kama a ce a yi masa ritaya ya shiga tashin hankali ke sai kawai gari ba ka da amfani ba ka kulla kyakkyawan alaka tsakaninka da ɗalibai ba ka shekara talatin arba'in kana karantarwa ka karantar da mutane sun nawa amma ba wanda zai ganka girmama ka saboda halinka to shi ilimi abubuwan da ake yi kenan yasa nan bangaren ilimi bai samu ya sarara ba nan bangaren ilimi bai samu ya sarara ba to shi kenan sai abin ya rikice ma kowa rayuwa ta tasgare ta tasgaro kowa ya rasa me sababin shi kuma ni ne da kai da wane da duk mu muka sabbu wannan to ya za mu gyara ya za a gyara a koma a koma kan gaskiya kan gaskiya din nan kofar gidanka ne zaka je ka bude ka shiga ka dawo sai ka koma gida an kaje ka bude kofar sai ka yi mai sai ka bude kofar gida ka shiga waye sai hana ka a koma kan gaskiya din ya za a yi eh a shi da ya faɗa sai cewa a koma kan gaskiya eh wace hanya ce hanya koma kan gaskiya kowa ya mai ba wanda ya kai turawa hasara a rayuwar nan sai sun karbi imani ba wanda ya kai su hasara amma kai kuma ba wanda kake ganin bar kai koyi da shi sai su to kafi ko hasara ke eh قال مالك إمام مالك يتي من صلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض idza kana mawsufan ila ajalin musamman in akwai a- siffan da aka ce siffofin da aka ce sai sun tabbata sannan assalam ya halatta zuwa lokaci sun mahallar ajalu sai lokacin ya kai فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع وباب لي فيك سيرمش قبل أن يحل الأجل كافٍ لوكتشي كي أو بعد ما يحل بعرض من الأرود يؤجله ولا يؤخره ذاك يسرمش دوانا أبو دبن كو أبيا كو أي جنكري بالغا ما بلغ ذلك العرض illa ta'ama imam malik ya dawo kan asalin shi sai abinci fa innahu la yahillu an yabi'ahu hatta yaqbidahu baya halatta sai in yayi me sai ya karba sai ya karba ko sai ya dauke ko sai ya karba kalmomin su ai mu- ana ana wancan sati ba mun tashi kan ah, menene mace m- ma'ana dabba za a yi cinikin ɗanta da ke cikin ta amma dai kuma ko bujimin sa ko karon rago shi ma za a yi sai aka ce menene barbara ko kuma aka ce iri da barbara da iri wanne ne ya- duk duk ma'anarsu ɗaya wanne ne zai fi eh saboda me a'a in aka ce barbara eh a ba wai zancen sakayawa ba ne ba eh iri saboda wannan bijimin ake son irin shi in yi barbara sai a samu irin shi amma barbara kawai kowace dabba za ta yi barbara a samu abin da za a samu an fahimta isa barbaran ake so ko iri amma duk ma'anarsu ɗaya ne duk ma'anarsu ɗaya ne amma aka ce i- ma'ana wannan bujimin ko amalin aka gani ake son irin shi an fahimta Mhm. walil mushtari an yabi a tilka sil'a min gairi sahibin lazi ibta'aha minhu bi zahabin aw warikin aw ardin min al arudi yakbidu zalika wa la yu'akhiruhu har yanzu mas- imam malik yana kan mas'alar shikar a samu riba riban nasi'a لأنه إذا أخر ذلك قبها يتين أنسى مجنكري بحلت بكينا ودخله ما يكره من الكالي بالكالي أنسى مجنكين الكالي بالكالي كينا والكالي بالكالي أبنى كتما بيع الكالي بالكالي باشي لباشي شيني أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر شيني الكالي بالكالي أم فهمتها؟ قال مالك إمام مالك يتي ومن صلف في سلعة إلى أجل wanda ya bayar da kuɗi a cikin wata haja sil'a kayan ciniki kayan sayarwa zuwa wani lokaci wa tilka sil'atu mimma la yu'kalu wa la yushrabu wannan abin da aka yi cinikin ba abu ne da za a ci ba ko a sha fa innal mushtariya yabi'uha mimman sha'a bi naqdin aw ardin in dai ba abinci bane to zaka iya sayarwa ko karbi kudi ko wani abu qabla an yasawfiha kafin ya dauka min ghairi sahibi allazi sharaha minhu amma ba wanda ka sayi wajen shi shi zaka sayar ma ba zaka iya sayar ma wani ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه ب- بايا بكمات كسير ما وند كسير وجنس كسير وجنس با إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره سيدي ده وانا أبو دفن ده ذاك كربا يكون شي كر أسامو جنكري قال مالك إمام مالك يتي وإن كانت السلعة لم تحل إن لوكتين da aka yi wannan yarjejeniyar bai kai ba fala ba sa bi an yabi'aha min sahibiha bi ardin mukhalifin laha bayyinun khilafuhu babu lokaci wanda ya sayar maka din ka sayar mishi da wani abu daban sun bambanta babu abin da ya hada tsakaninsu yaqbiduhu wa la yu'akhiruhu ya zama ya karba kar a samu jinkiri قال مالك في من صلف دنانير أو دراهم في أربعة أصواب موصوفة إلى أجل yace wanda ya bada kuɗi zai karbi riguna guda riguna ko guda hudu mausufa wanda aka yi musu aka siffata su kwado da lizami ne ko ko a'a galila ce ko gezina ce ko menene da menene ko irin rigan irin tsarin rigan ko irin yanki ko menene aka faɗa za a baka guda hudu ila ajalin falamma hallal ajalu da lokaci ya kai taqaza sahibaha falam yajidha indahu to na zo lokaci ya kai na biya tun wata biyu kenan gashi na zo a bani sai ce ai kaya ba su zo ba tukun babu wannan da muka yi alkawari wa wajada indahu siyaban dunahu min sinfiha shi ya samu wasu tufa kamannin waɗancan amma ba su yi darajar waɗancan ba ƙara yi tambayar ko fa qala lahu allazi alayhi aswabu sai wanda ke da tufafin da zai tufar da zai bayar din utika biha samaniyata aswabin min siyabi hazihi wancan guda hudu ne muka yi alkawari na kabiya amma wannan kwalitin da ka zo babu irinsu wannan da kake gani zan baka guda takwas maimakon wa'ancan guda hudu innahu la ba'sa bizalika yace babu laifi amma da sharati idza akhadha tilka al-aswab allati yutihi qabla an yaftariqa ya karbi tufan kafin arab qala malik imam malik yace fa in dakhala zalika al-ajal in aka samu jinkiri in an samu jinkiri fa innahu la yasluhu yace baya halatta wa in kana zalika qabla mahill al-ajali fa innahu la yasluhu aidan illa an yabi'a duk da cewa an ce kafin lokaci ya kai ne suka ce a baya halatta illa an yabi'ahu siyaban laysat min sinfi siyabil lati sallafahu fiha sai dai in wata tufance daban za a yi ciniki akan ta ba irin wanda aka yi yarjejeniya akan ta ba an fahimci imamu malik باب بيع باب بيع النحاس والحديد وما أشبهها da abin da ya kamance su a cikin fi kaunihi gairar mat'umin wala ain a cikin ba abinci ba ne kuma ba kuɗi ba ne kashi mimma yuzanu abin da ake aunawa qala malik imamu malik ya ce الأمر عندنا في من فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس yace yadda al'amarin yake a wajenmu cikin abin da ake aunawa matukan ba zinariya ba ne ba azurfa ba ne minan nuhas tasa wa shabahi ashabahu shi ma tasa ne a'ala ajwad anwa'in nuhas shi shi ma tasa ne amma darajarsa ta yi ta fi tasa ta yi kusa zinariya shi ne shaba war rasas menene rasas rasas dalma kenan anuk anuk wanda ya shaurari magana mutane subba fi uzunihi anuka me kenan dalma war rasas kuma fa pencil eh kaga pencil in aka tsaga pencil abinda za a cire din kalamin rassas ba haka ake cewa kalamin rassas wannan abin da ke ciki din ake rawa pencil ba pen ba fa menene shi ana ce kalamin rassas shine rassas pencil daban biro daban ko pencil in aka bare me yake ake rufe shi da shi katakon wannan abin da ke ciki shi ake ce rassas menene kaman kwalli tuzali kamar mai da mai duk ma'adinai ne shine arsas wal anuk al anuk shine darma ko wal hadid da bakin karfi wal qadbi wat tini wal kursuf mun karanta wayannan sun wuce wa ma ashbaha zalika mimma yuzanu abinda ake aunawa fala ba'sa bi an yukhadha min sinfin wahidin isnan bi wahidin yadan bi yadin tunda daban-daban ne zaka yi bada ɗaya ka karbi biyu ko ka bada biyu ka karbi ɗaya amma hannu da hannu ولا بأس أن يؤخذ رطل رطل حديد برطل حديد za iya ba da ritl na karfe kuma a karbi ritlai ne biyu na karfe bakin karfe wa ritl sufurin bi ritlai sufurin wannan duk ma'adinai ne gashi in lokaci ya inda sauran lokaci za mu karanta ba sauran lokaci za mu karanta duk kowace kalma ce da suka bayyana ma'anarta ko a ɗan tsaya nan ko tare da cewa wani muwatsa abin da ya kamata a karanta nan zo an karanta rabin shafi sai a tsaya a tattauna in aka karanta shafi biyu uku kowa sai ya gaji ka ji an fara cewa a kawo lahallari a karanta a kawo lahallari a karanta ko abubuwan da ke faruwa kenan fa baka yi hankali ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce badiru bil a'mali sittan yace a gaggauta yin ayyuka na alkhairi fitintinu za su zo su faru su shagalar da kai ga barin samun yin aikin alkhairi to me kenan ka ci riba wayannan fitintinu sun faru ko ba su faru ba wayar hannunka albashinka bankin da kake mu'amala da shi duk abin da kake mu'amala da shi ya zama maka fitina kudinka ne kake da shi a banki sai ka je ka bi layi ana na sa ce ba network sai ka yi hakuri sai gobe suka ce an kawo atm sai ka je karbi kudinka sai ka je sha ce ba sa kudi ba ko ko a ba kudi ba za a baka yadda aka suka ba za a rage duk abin da yake hakkinka sai ka sha wahala a kai to me ka haka a ce babu kudi da za a yi kaza babu kudi da za a yi kaza babu kudi da za a yi kaza najeriya ba ta da kudi da za a yi kaza duk babu ta da kudi amma kuma an saci kudi kaza kaza ya aka ina aka saci wannan kudi daga sama suka zubo ina aka same su ba najeriya ba ne ba to ya aka yi dukiyar da za a yi amfani al'umma babu amma dukiyar da za su saci za a kwashe iya maujuda ko man aujadaha man aujadaha اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم